أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara duka da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai a cikin kaddara wacce ne ba mu ikon sake saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabata su ɗan taƙaitaccen darasi a cikin littafin adda'u wa dawa ko wanda ake ce ma aljawabu kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata inda malam ya ɗauko bayani a dangance da bayani da ɗauko a kan yake nuna cewa akwai abin da ya kamata a lura da shi da yi magana akan tasirin addu'a wajen gusar da wannan cuta to wannan tasirin na addu'a duk yadda malam ya yi bayani a baya cewa Allah subhanahu wataala babu wata cuta da ya san kaskake da su ne sai ya je sarkan mata magani babu wani ciwo cuta ce da Allah subhanahu wataala ya sarkan magani wannan ciwon ciwo ne daga cikin ciwo ne na zuciya abin da ya shafi sabo a wani zunubi da mutum ke aikata ko kuma irin cututtuka na zuciya irin su a munafuci irin su shakka irin su girman kai da suke wajen shi zamu ko kuma irin cuta ce cututtuka na rai rayuka ma suna da cututtuka na su na daban daga cikin cutar rai shine za a samu rai wadda take umarnan umartan ne ita da yawan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yin sabo ko yin mummunan abu kamar yadda annabi sun da yake wadi wa ma'awalu nafsi innan nafsa la'amaratun bisu ko kuma cututtuka na jiki to ma da yake cewa duk yadda Allah subhanahu wataala ya sabkal wannan adda take da tasiri wasan wajen gusar da wannan cutar to lalle akwai abin da ya kamata a sani sai ma da yake cewa ko walakin hauna ko walakin hauna ma da yake cewa walakin hauna abun yambagi at-tafaqquna lahu malai ce sai dai a nan akwai wani al'amari da ya kamata a kula da shi a faɗaka da shi shine a lura da shi shi wannan abu menene مالك وهو أن الأذكار والآيات والعدئية, والعدئية التي يستشفى بها ويوقى بها هي في نفسها نافعة شافية مالك وسيدي شي أذكار دكما آيوي na alkurana kace azkar abinda aka rawaito daga magabata daga manzala sallallahu alaihi wasallam abinda aka rawaito daga asar daga hadisai na neman tsari wanda ake neman tsari da su wal'ayati da kuma ayoyi na alkur'ani wanda suka zo nassi ya nuna cewa wannan ayoyin in ka karanta wannan ayar Allah zai zai kusan maka dutse ko zai maka maganin kaza wal'adiyati da kuma addu'o'i da ake wanda addu'in wannan ma da yace allati yustashfa biha wanda ake neman waraka da su wa yurqa biha wanda ake yin ruqiya da su mala yace wannan addu'in da azkaru da ayoyin hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya ita ma akan kanta mai amfani ce sannan waraka ce ma'ana ita akan kanta waraka ce su wannan ayoyin su akan kansu abin amfani ne ma'ana wai ba sai wani ba sai kai aiki da su wani za su yi wannan aikin a su akan kansu ma in ka bar su su kansu abu ne masu amfani sannan su kansu waraka ne sai ma da ke cewa sai dai walakin tastad'i qabul al-mahall sai dai ita wannan cututtuka ko a ce afon su wannan alkaƙin diyin da suka zamanto masu amfani diyin da suka zamanto masu diyin da suka zamanto masu amfani diyin da suka zamanto masu tasiri masu waraka a karan kansu to sai dai tasdari abin yana buƙatar shi ne yana ana buƙatar kabulul mahalli dole sai an samu wajen ko wajen da za a da da za a yi ma wannan addu'a ko shi wanda zai yi wannan addu'a to dole sai an samu yayi an samu kabuli da gare shi an samu kabuli ya yarda cewa eh in yayi wannan abin Allah subhanahu wataala zai amsa sannan kuma an samu tasirin kamar da za mu gani shi wanda yake aikin wanda yake wannan azkarin da kuma tasirin wanda shi kanshi ake ma to dole sai an samu wannan abin guda biyu mala yake cewa wa quwwati himmatul fa'il kuma dole sai an samu karfin himma na wanda ake yi wa quwwati himmatul fa'il dole sai an samu karfin himma na wanda shi ake ima wannan addu'a ko wanda yake afo ne wanda yake wannan addu'a to dole sai an samu shi ma da karfin himma yana da himma a kan kanshi a wannan addu'ar da yake yi malam yake cewa wa ta'asirihi sannan kuma da tasirin shi wajen abin da zai karanta dole shi ma ya zama yana da tasiri sannan kuma yana da himma mai karfi malam yake fa mata ta khallafa shifa kama li da'fi ta'siril fa'il ko da yaushe ma kaga waraka ta ƙirarwa waraka ta ta zaka cewa ta saba an yi adda kuma an ka saba waraka to wani ya zamanto imali ce in ma ya zamanto akwai raunin tasirin wanda yi wannan adda shi yana da raunin tasiri a karan kanshi wajen tasirin da zai da da da zai yi wannan addu'a wannan addu'a ta amsa rauni yake da bai dauki abin da muhimmanci ba ko kuma babu niyya himma sadiqa a tare da shi kawai dai ya karanta ne akan shakka ko akan taraddudi ko akan wata niyya ta daban ma da yace auli da fi auli adami qabula mahallil manfa'i ko kuma a samu rashin karbal al mahallil manfa'i shine wajen da aka ake ako ake ake bukatar rayuwa nan al manfa'il nan anan mun ce a darasi da gabata mun ce shine wanda ake ima to kamar abin da suke ce in aka ce al manfa'il abin da ake nihi da shi shi ne wanda yake da wanda zai tasirantu da abu wanda zai tasirantu da abu waye wanda zai tasirantu da abu kenan kaga wanda ake yi ma Allah to dole sai an samu in ma a ce to amma a ce da rashin abu la mahall mafari wajen da zai tasirantu da wannan addu'a to bai karbi wannan addu'a ba samu kabuli daga gare shi ba shi wanda ake ma shi ma na cikin shakka kaga idan so wanda yake shi ma ko bashi da tasiri na wajen addu'a wannan da yake malaka ta to dan haka auli mani'in qawi ko kuma an samu wani abu da ya hana wani mai karfi wanda yamnahu an yanja'a fihi addawa wanda abun wannan da zai zo ya hana a samu wanda zai hana a samu waraka da sauki na'am na'am shine ma yake cewa au au au limani'in qawiyyin fi yamna'u an yanja'a fihi dawa'u ko kuma an samu wani abu mai ƙarfi a cikin wannan addu'a da ake wanda yamna'u wanda zai hana an yanja'a fihi dawa'u a samu amfanin wannan maganin da ake kalimatu anja yana zuwa anfa ko aflah to shi ne a samu zai hana a samu amfani ko a samu rabauta a cikin wannan addu'a da ake yi. Malai ce kama ya kunu zalika fil adoyati wal adwa'il hissiyati. Ya lalle ta malama mun kana da gaskiya wannan gora babu su a cikin wacce miska da mafarsa. Malai ce kamar yadda hakan yake faruwa a maganinnika a cututtuka afon a cututtuka da kuma maganinnika a alhisiya kamar yadda muka yi magana ran akan maganin likita magani maganinnika cututtuka alhisiya da kuma maganinnika alhisiya shine alhisi kawai abin da ake gane shi a na zahiri mutum ne yana yana yana fali to kuma ga maganin fali amma lokacin da zai sha wannan falin kawai bai sa ba kan shi wannan magani ya mutu tasiri kawai dama ya ce kai ne wannan magani na sha bai mun aiki to haka in ya sha ku bai mun aiki saboda babu tasiri a tare da shi sannan shi kan shi maganin shi ma bai tasiri ba saboda ba wasu wannan ba to shine malam ya zana abubuwa guda uku wanda in kaga an samu an samu an yi adda amma ba samu tasiri akan wannan adda ba akan neman wata wakatu bai huta daga cikin abubuwan guda uku imma ya zama to akwai rauni wajen tasirin wanda ya wannan adda ko kuma akwai rashin karɓar wanda zai kamata ya tasirantu da wannan adda ko kuma akwai wani abu mai ƙarfi da ya hana a samu amfanuwa ko rabauta rabautuwa ga wannan addu'a da ake yi shi ma da yace kama ya kullu zalika kamar yadda hakan yake faruwa fil adwiyati wajen cututtuka wal adwa da kuma maganin nika alhissiyati na zahiri sai ma da yake cewa fa inna adama ta'siraha qad yakuna li adami qabuli tabi'ati li zalika dawa ma da yace saboda shi la'alla ko a ce yana yiwuwa lalle rashin samun tasirin wannan maganin nukan qad yakunu li adami qabuli tabi'ati tana yiwuwa ya zamanto da saboda rashin karɓar ɗabi'a ce ga wannan maganin ɗabi'ar wannan cuta ba ta dace da wannan maganin ba yanzu mutum ne yake yake yake misali yake a ce yake mara sai aka kawo maganin ciwon kai aka washe ko maganin da ake cewa ciwon ciki kaga babu ba a an samu sabani kaga wannan ɗabi'ar wannan cuta ba ta karɓar wannan maganin ko kuma a ce ɗabi'ar wannan a da ake cewa rashin maganin baya karɓar wannan cutar to duka shi ma dai ana samu mala yace fa inna alama ta'thiraha qad yakunu li adami qabul at-tabi'ati li dhalika ad-dawa wa qad yakunu li mani'in qawiyyin yamna'u min ibtida'ihi atharu mala yace kuma tana yiwuwa ya zamanto dalilin wani abu ne mai ƙarfi da ya hana shine wani mani'i wani abun da yake hanawa mai ƙarfi wanda ya hana a zartus a samu zartus wannan asar in wannan asar in na wannan magani an samu lalla wani abu ne za a iya samu in ma an sha shi bayan da aka ba da ka'ida ba an ce ka sha kaza kai ko baka sha ba an ce ka sha a lokaci kaza baka sha a lokacin da kamata ka sha ba to duka wannan yana iya yiwa malai ce fa inna tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a bi qabulin tamin kana intifa'u al-badan bihi bi hasbi zalika qabul malai ce saboda da tabi'a idan ta amshi magani da amsuwa cikakkiya shine bi qabulin tam da amsuwa cikakkiya to he zan kana intifa'ul badal to amfanuwar jiki da wannan maganin bi hasbi zalikal qabul gulgudan wannan karbuwar da aka samu gulgudan wannan qabul idan ya karbi dabi'ar wannan idan ta karbi wannan magani ta ta mushi qabul tam to za a samu waraka tama idan ɗabi'a ta zamanto kabul inta ba tam bane to da ba za a samu waraka tama ba gwargwadon yadda ɗabi'a ta bada malam ce wa kazalikal qalb to malam he ka misali dan saboda kan mi tsammanin dan mu gane cewa koda da malam ya bada misali akan addu'a tunda shi lamarin addu'a abu ne na gaibi to wani ya ce to ai wannan abun gaibi to shine ya bada misali a abu da yake hissi abu na zahiri da muke gani kenan yadda abu yake a nan to haka ma abu yake a can inda duka dai tasiri ne ba samu bala ce to wa kazalikal qalbi to haka shi ma zuciya idza akhadha ruqa wa ta'awid bi qabulin tam wa kana li ghaqi fi nafsin fa fi nafsin fa'alatin wa himmatin mu'athira asara fi izalati dawa mala yace to haka ita ma zuciya idan ta karbi ruqiya da aka yi mata wata awin da kuma neman tsari da aka yi ta karɓa bi ƙabulin tam da karɓa cikakkiya kenan babu shakka babu taraddudi mala yace sannan kuma wa kana lirraqi fi nafsin fa'ala sannan shi wannan mai mai mai ruɗiyan ya zamanto yana cikin nafsun fa'ala kamar yadda zuciya ta yi ma'ana yana da nafsun fa'ala shine rai wanda take take da tasiri ko a ce mai yawan aikin wannan ma'ana dai mai himma wajen yin wannan addu'a da himma sadika mala ya ce wa himmati wa himmati mu'akkada da kuma himma mai ba da tasiri sai ya ce to wannan abin asar fi izalati adda zai tasiri wajen kusar da wannan cutar kinan wannan haka abin yake mala ya ce wa kazalika du'a'u haka shi ma lamarin addu'a yake fa innahu min aqwal asbabi fi dam'i makruhi saboda shi ma addu'a abu ne yana daga cikin sabubba ko sabubba mafi karfi wajen tunkuɗe wani mummunan abu wa husul da maklubi da kuma samuwar wani abu da ake nema ko kamar dai da da mazala kace addu'a yanfa'u ma nazala ma lam yanzu haka addu'a kenan yana janyo abin da babu shi sannan kuma yana ture abin da idan mutum wani abu ya same shi na na abin ki to dalilin addu'a wannan abin zai tafi haka nan idan mutum yana neman wani abu da yake so ya samu to dalilin addu'a wannan abin zai zai zo shi idan addu'a tana ture a mummuna sannan kuma tana janyo abin da ake nema mala yace wa qad yakhtalifu anhu asabuhu amma shi ma mala yace qad malamai suna cewa idan qad ta zo ta sai fi'il al'amr ya biyo bayan ta to littahqiq eh kenan ba ba shakka bane ba kuma littafi ne amma yana iya zama wani nadir yana iya zama to yana iya zama wa a kaɗan ne amma dai tafi Allah ke da cikin Qur'ani qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina a haka nan Allah ke cewa qad menene a qad inda fi'li ba fi'li ya wanda ya zo fi'li al-amr ke nan wa qad qad me ya cewa la da cewa la tuj'alu du'a usman fa bai ba kun ba da قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا حقيقة Allah ya san wanda suke tsilalewa idan manzo Allah yana bayani tashi da Yesu to Allah ya san su kenan kaga wannan ba a ce ba kawai haƙiƙa Allah ya riga ya san wanda haƙiƙa to wanda yace qad yakhtalifu anhu aqul mala yace to za a iya samu asal din ko gungun wannan addu'a ya saba a yi addu'a a kasa samun abin da aka nema malam ya ce in mali da fi nafsihi in ma ya zamanto akwai rauni a cikin ran wanda ya wannan addu'a manzo Allah yana hadi a hadisi cewa qul Allah wa antum muqinun bil ijaba ko ki Allah kuna masu tabbas kuna masu yakinin cewa Allah zai amsa mu eh kamar da zamu ga hadisi yake ta inna la la yaqbalu du'a min qabli Allah ko ghafil Allah bai amsa addu'a zuciya ta mutu rabbananiya bata ma ba da muhimmanci akan abin da kake ba kai kana addu'a kuma can wani abin ka daban to kanan malam yake cewa imma li da'fi fi nafsihi imma akwai rauni a cikin shi ran wanda yayi wannan addu'a bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah a fi nafsi akwai fi nafsi du'a imma yakuna li da'fi fi nafsi imma ya zamanto akwai rauni cikin shi karan kanshi wannan addu'a da aka yi bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah ta yanda zai zamanto addu'a ce wanda Allah baya santa lima fihi min al-udwani saboda abin da yake cikin addu'a na ketare iyaka akwai addu'in da Allah baya son su Allah shi yayi umarni a yi addu'a kuma yace zai amsa amma akwai addu'in da Allah baya son su shi yasa Allah subhanahu wataala akwai addu'in da in an kai ma baya amsa amsa su baya sauran abubuwa baya sauran amsa su saboda ba abu bane abu ne wanda akwai ketare iyaka game da wasu shine Allah ya kiyaye cikin alqur'ani walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair da kudu ilayhim ajalu da a ce Allah yana gaugawar amsa addu'a ta sharri da aka yi to da yanzu kowa azali ya kai da an ta yi kowa ne zai zauna ya ce Allah kashewa ne kaga yanzu ka dauka misali addu'a da ake ma yan siyasa da tana kan addu'a da ake ma yan siyasa inda a ce tana tasiri to ai wa zai kwana a cikin su babu wanda ne da aka nema to ka gani babu wanda zai kwana to amma duka yana daga cikin wani lokaci kuma yana daga cikin shagaba kuma ku yi ta yin addu'ar Allah ya ji amsawa saboda kuma kanku ba na kirkin bane din da kamar yadda aka wani kamar yadda kuke ne ake shugabantar muku da shugabannin ku kuma ba na kirkin bane shi za Allah ya kawo muku su ko kuma a ku yi ta yin addu'ar dan a shagaba ku a gwada imanin a ga cewa a in Allah bai amsa ba ya za ku yi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ima annabi annabi wannan Yunus Yunus alaihi salam shi da ya ba mai mutanen shi ya kira ya suka kiya sai ce musu to bayan kwana uku azaba za su zo muku bayan kwana uku azaba ba su zo ba su zo wata ba kawai sai yau shi ya ga ma za a yi shi annabin Allah ta ya abu kawai ka gani izha fa zannu izha ma ghadiba fa zanna Allah fa zanna Allah naqdir alayhi fa nada fi zulma ya tsayi da yau shi kuma Allah subhanahu wataala sai yake so ya kama shi da wannan hukuma amma da ya karshe kuma sai ya gane yake tasbihi yake neman gafara Allah sai Allah ya tsare shi haka ne shi ma annabi Musa Usman bin suna cewa a lokacin da ya roki Allah subhanahu wataala ya roki ya halaka da Fir'aun aiki cewa rabbana innaka atata fir'auna menene wa wala uzina tamu awwal fil rabbana li rabbana tamis ala amwali wa shudu ala qulubi Allah yace ya amsa qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabil ladina la wasu malamai suna cewa akan an ce an amsa din wannan to fir'aun ne da kusan shekara 40 ko ta shabe akan Allah ya ce ya amsa to wai akwai da annabi Musa to yanzu ya zo ya shakka har shi to duka yana daga cikin jarabawa to daga yana daga cikin malam ya ce in ma ya zama to akwai rauni a cikin shi kan shi addu'ar da aka yi in ma idan ta ta yanda zai zama to addu'a ne wanda Allah baya san shi addu'a ne akwai akwai ƙetare iyaka sai malam ce wa in ma li da'fil qalbi wa adam iqbalihi ala Allah wa jam'iyyatihi alayhi malam yace in ma ya zama to akwai rauni a cikin zuciya wa adami iqbali ala Allah da rashin gabatowar zuciya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mutum yana addu'a amma kuma yana shakka ko yana addu'a hankalin shi akan wani waje kaga zikirin bata fuskanci Allah subhanahu wataala kai tsaye ba abin ba a bashi imani yace da- da da rashin tattaro zikiyar ga Allah subhanahu wataala waqtu du'a lokacin da ake addu'a lokacin da ake addu'a babu yake babu kaza yasa kake ga su bayan Allah da suka zamanto eh, suke da yaqini ga Allah subhanahu wataala babu shakka alama su kawai su daga sun ce daga su wuce Allah ne ko da an ce ayi ko za a yi wa za a ga wannan tafi wannan abu to shi yasa za ga wasu za za ga ana ana shakka yanzu kaga ibn al-qayyim na da ya faɗi tasirin yadda fatiha ta mace ta mashi na kuma ya faɗi ma wasu suka mace to wani in ya zo ya bata yi ba ya na an samu kaga an samu matsala ya ce kuma to shi kuma akwai da Allah ɗaya daga cikin wannan sababan yana ciki yana ciki akwai rauni to wani ya zo shi zuciya ma bata fuskanci Allah subhanahu wata'ala ba kawai ya dai ne kan malik yake cewa fa yakunu bi manzilati al-qawsi fa yakunu bi manzilati al-qawsi rakhun jiddan fa inna as-sahama yakhruju minhu khurujan da'ifan na'am mala ya ce wannan abin sai ya zamanto a matsayin kamar matsayin baka ce baka wadda take da sauki kwarai a zakh wadda take da sassauka yake cewa fa inna sahama ya kuruji minhu da'ifan to yanzu kibiya ma in ta zo za ta huta a cikin wannan baka'in mai rauni saboda ba kal bata da kwari bata da bata da ƙarfi Yanda take yanzu haka yanzu ne.
misali ne Mm.
ƙaryen da aka cewa iccen da aka yi baka da shi in ya zama to shi kan shi wani langa-langa ne to in ka ja kibiya ba za ta yi ba ta yi gudu ba saboda shi kan shi baka ta zama to ita ma Na, ita ma sassauƙa ya ce da tsare wani ne.
ce to shi ne ma ba da misali ma ce wa in ma li husulil mani'i min al ijabati ko kuma ya zama to sababin da yasa wannan addu'a bata amsu ba an samu wani abin da yake hana am- a- a- amsa addu'a ne ɗaya daga cikin abin da yake amsa addu'a yake hana amsa addu'a mala yace min akalil harami kamar cin haram cin haram zai zo yi magana a hadisi wa zulmi kamar zalimci wa raini wa raini zunubi ala alqalbi da kuma yin tsatsa a zuciya ta yi tsatsa yin kai zuni yayi tsatsa a zuciya ma'ana zi- mutum ya yi zuni ya yi zuni to wannan zuciya ta shi har ta yi tsatsa ta zuni kenan an toshe Allah ya ce kalla bal rana ala kulli ma kan yasuna saboda saboda sako da mutane suke to har zuciyar ta yi tsatsa ta yi baki ta yi baki ta yi baki to a nan kuma ita wannan zuciyar ba ta amfani da wannan addu'a da ake ba mana yake cewa wastila'il ghaflati wa shahawati wallahi wa ghalabatiha alaiha da kuma istila'il ghafla da samun ya za ce ma istila shine samun daukakal samun daukakal ghafala da sha'awa da kuma wangi da rinjayar wa'innan abubuwan akan zuciya gafala ta shiga cikin zuciya ta rinjaye ta sha'awa ta shiga ta sha'awa ta abu zama zama to na mummuna na sabo ta shiga cikin zuciya ta ta ta rinjaye ta sannan wargi da da- da wargi da da me ake cewa da rafkana Na'am.
to sun shiga cikin wannan zuciyar wala wa galabata aliya sun rinjaye wannan zuciyar sun yi rinjaye a cikin wannan zuciyar to malai yace dan haka wannan yana daga cikin abin da ba a- ba ya amsa ba a amsa addu'a mutum ba kaga muka daukin haram hadisi ya zo a duniya wa kamar da yake cikin sahihi muslim a haka nan shi ma zalunci shi ma zalunci ya nuna cewa wanda ya zama to yana yawan zalunci to Allah subhanahu wataala baya karba addu'a wanda ya zama to bal ma Allah ya ya nuna baya san azzalim inna lillahi wallahu la yuhibbu zalim Allah baya san azzalim kuma Allah baya san zalunci bal Allah ma ya haramta zalunci tsakanin bayi to sannan kuma shi ma rafkana shi ma daga cikin abin da yake hanawa a roƙi eh, ya ke cewa ijaba ta samu shine mustajaba ta samu yanzu ka ɗauka yau ko mutum ne zaka zo kana roƙon shi hankalinka kuma ba akan shi ba yanzu ka malamin yanzu yana cewa malamin Muhammadu Bani kaza kuma ina ina kallon zamani ina wani ai ya ba ni ya ba ni ba kawai ban ma damu da abu zuciya ta ba akan shi ba akan abin da nake so ya bani to ka gani ba wai kuma Allah subhanahu wa an ta'ala mutum yana koya ma karatu kai kuma hankalin ka yana wani waje ba sai ga kawai ما يكي كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكي كما يمدد أتكين المستدرك نال الإمام حاكم daga cikin daga hadisi na Abi Hurairah Allah ta mata a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yake cewa udu Allah wa antum muqinuna bil ijab muqinuna bil ijab afwan manzo Allah yake cewa ku roki Allah alhalin kuna masu yaqini kuna masu takankancewa Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa muku manzo Allah yake cewa wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a'in min qalbi ghafilillah kusan cewa Allah subhanahu wata'ala baya amsal addu'a da zuciya ya zama to zuciya ce rabkananniya sannan zuciya ce wadda ta shagaltu da wasu abubuwa wannan hadisan eh, akwai maganganu eh, kaɗan a kansu a wajen malamai amma dai hadisai ne waɗanda ah, suke da yake cewa ma'anar su ta ta inganta ko da a ce wasu ah, malamai sun zauna nasu amma dai suna da wani wasu hanyoyi malaka cewa fa haza dawa'un nafi'un muzilud dawa'i walakin walakin ghafalatul qalbi anillahi tudilu quwwatihi malai yake cewa wannan addu'a kenan addu'a malai ya ce magani ne mai amfani mai busar da cuta sai ya ce amma dai rafkana zuciya game da barin Allah subhanahu wata'ala ta ɓata ƙarfin wannan addu'a mana ta hana shi ya aikin shi malai ce wa kazalika akadul harami yubdil quwwati wa yud'ifuha Na'am.
malai ce hakanan cin haram yana bata ƙarfin wannan ah, addu'ar sannan kuma yana yana raunar da ƙarfinta kama fi sahihi muslim hadisin da muka karanta na abi hurairah a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuha ya ya ayyuhan nasu eh, afwan ya ayyuha ya ayyuhan nasu inna Allah ya ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin wa amara bil mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha rusul kullu min tayyibati wa amalu salihan inni mata'amalun alim Mm.
wannan hadisin hadisin abi hurairah ne Na'am.
manzo Allah yake yi a wata riwaya ke ne yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane Mm.
ku sani inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Mm.
ku san cewa Allah subhanahu wataala tsarkake ne sannan kuma baya amsal abu sai abu da zama to mai tsarki Na'am.
sai manzo Allah ke cewa sannan kuma lalle Allah ya umarci muminai Mm.
da abin da ya umarci mu eh, mursalai shine ma'aikan shi Na'am.
sai manzo Allah ya ce saboda Allah ya ce ya yi wa rusulu ya yi wa rusulu afan ya yi wa rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salih ya ku manzanni ku ci daga cikin dadada abubuwa na halak Na'am.
sannan kuma wa'malu salih ku yi aiki na gari Mm.
Allah ya ce inni alimun ni na zamanto masani ne bima ta'amalu da abin da kuke aikatawa Na'am.
sai manzo Allah ya ce kuma a wani waje sai Allah ya faɗi game da mu'mine yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min at-tayyibati kulu min at-tayyibati afwan Mm.
kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga daɗaɗa abubuwa na halak daga abin da muka arzuta ku Na'am.
sai manzo Allah yake ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin wannan Mm.
thumma zakara rajula sai ya ambaci wani mutum Mm.
mutumin da yudilu safara Na'am.
ga tsawon bulaguro ya wuce daga garinsu a ce wajen wata uku ya bar gida Mm.
sannan kuma asha asa agaba ya yi bungizan kama Mm.
bungizan kama shi ne kan ya yi kora Mm.
eh ya ke cewa tsawon ruwan shi sun yi kora Jika ya rike ga su.
kaya sun yi dauda Mm.
kuma in ka gan shi ga wata jika a hannun shi dide ya yi shi ya yi butu butu ga hannun Da ka gan shi ka san daga ba nan ne.
sarce kai ba sarce kai ba sarce gemu kafa ga ta nan ta yi kora komin shi ya canza Mm.
bayan wannan kuma ya mutu ya dai ila sama'i sai kuma yazo kuma yake daga hannun shi a sama yana roƙon Allah yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji Na'am.
sai manzo Allah ya ce sai dai wa amu haram abin da yake haramun ne Mm.
wa malbasahu wa wa mashrabuhu afwan haram Mm.
abin da yasa haramun na haramun ne Mm.
wa malbasahu haram sannan abin da ya- ya ya sa tufafin da ya sa shi ma haramun ne wa guzi bil haram sannan kuma an ciyar da shi da an ciyar da shi da haram Na'am.
sai manzo Allah ke cewa fa anna yustajabu la to ta kaka za a amsa ma wannan mutumin wannan mutumin in muka kalla fa sifofin da ake amsa adda ya tara su Mm.
daga cikin sifar da ake amsa ma bawa adda idan ya daga hannu sama tana daga cikin sifar da ake amsa ma bawa adda sannan bulago yana daga cikin wajen mustajaba Na'am.
yan bulago yana da mustajaba adda da zai Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa bulago wajen mustajaba Na'am.
ne sannan kuma kiran sunan Allah ya rab ya rab Mm.
shi ma mustajaba ne Mm.
alama ce da ake cewa a yana daga dari sababi na mustajaba yasa za mu ga duka addu'o'in annabawa da suka yi suka wuce Allah Mm.
da ke Qur'ani ya kaje duka ka dauka daga rabbi sai rabbana Mm.
rabbi rabbi rabbi haka za ka ta gani rabbi ni askantu min dhurriyyati liwala rabbi ighfirli wa liwalidayya rabbi ni zalamtu nafsi to haka za ka ji saboda addu'a suna ne daga ka kira Allah kai tsaye zai amsa maka wannan addu'a Mm.
to duka ya hada wannan sifofin amma me ya hana wannan addu'a ta amsu Mm.
saboda haramun inda yake tare da ita gaba haram ba- baya haram ko sama haram ƙasa haram Yana tsaya cikin to abu.
kaga wannan shine ya kawo cikin wajen amsa masa adda to yanzu anan kaga an ba a samu tasirin adda ba ba a ce ba wani abu tun daga sababi ya shi sababi shi yasa za ka gani cin halak yana da muhimmanci kwarai da gaske eh manzo Allah yake hudu a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu lahmin nabata bisuti fannar aulad Hmm.
dukkan naman da ya bugu da haram da haram shine suhud Mm, cin haram rashawa da wannan mm.
to wuta ce ta yi cancanta da shi ma'ana kawai rabon wuta ne wannan to ka gani to shi wanda dama shi gashi inda zai je to ina ma zai zai yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa shi yasa za ka ko a aikin haji Mm, manzo Allah yake faɗi wanda zai zo da kuɗi na haram in ya zo ya ce labbaika Allah zai ce mishi la labbaika wala sa'alai daga ya ce labbaika Allahumma labbaik Allah zai ce la labbaika wala sa'alai na'am Allah baya son abu sai tsarkake Allah baya son ah, ya ke cewa datti na mutane Mm, da abubuwa na haram da wani ne na'am mala yake cewa wa zakara abdullahi ibn imam ibn imam ahmad ibn al-imam ahmad fi kitab az-zuhd li abihi Mm, abdullahi dan gidan imam ahmad bin hanbal na'am ya haɗi a cikin littafin shi na az-zuhd na'am eh, littafin ako littafin zuhd na baban shi na'am to yake cewa asawa bani isra'il ya haiko ya ya ya ya kaito wannan labarin Mm.
yake cewa asawa bani isra'il bala'u na'am فخرجوا مخرجا فأوحى الله إلى نبيه أن يخبركم أو أن أخبركم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد نعم.
غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا yake cewa abdullahi ibn imam da gidan eh, imam ahmad yake cewa Mm.
a wannan kisa yake cewa wani lokaci banu isra'il Na'am.
bala'i ya same su na'am fa kharaju makhrajan sai suka hutu suka huta wata mahuta ma'ana suka je wani waje inda za su je su yi addu'a kamar a ce ko a wata bayan gari ko a je a taru a wani masallaci a je a yi addu'a saboda Allah ya kama da sauki ko a ce kamar a yi za a ce a je a yi du'a- addu'a al-qunut na'am to sun mutu za su yi wannan addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi iman annabin su wahayi na'am ya ce ka ba su labarin su sun huto zuwa wani waje a sa'id shi ne waje na'am sun je sun huto sun je sun tsaya a wani waje da jikinsu na jisa jikin nasu ma a- na jisa ne akwai na jisa a tare da su na'am sannan kuma ya ce wa tarfa'una ilayya a kofar arisa faktun bi haddima sannan kuma kun zo kun daga mana hannuwa kuna hukuna da su hannuwan da kuma kun zo da shi na da su hannuwan da an kashewa da an kashewa da an kashewa da su wa mala'atun biha buyutukum min al sannan kuma wa mala'atun sannan kuma da wannan hannuwan kun cika gidajen ku da haram Mm, ke kici al'ana a yanzu lokacin da hushi da hushi na ya tsananta a gare ku Na'am.
kuma ku zo kuna roƙo na ku da ya kamata ma azantar da ku Mm.
ga ku kuna cikin najasa bayan najasa ga su kun kun zub da jina ne kun kashewa da kun kashewa ne kun kashe ma har da annabawa sannan kuma kun zo ku da wannan hannun naku kuma kun je kun cika gidajen gidajen gidajen ku da haram da abubuwa na haram mm, yanzu kuma fushi na ya tsananta ga kuma ku zo kuna hukuna sai Allah ya ce to walam tazdadu minna illa walam tazdadu minni illa bu'da to babu abin da za ku kara daga gare ni sai nisa kawai za ku kara nisa ne daga ni ba wai ku kusanto ku ban amsa muku addu'a ku tunda ku ba ku hada wata sifa ba wadda ake amsa ma bawa addu'a kan na'am malai ta wa qala abu dharr abu dharr yake cewa yakfi min ad-du'a ma al-birri ma yakfi at'ama min al-milhi na'am yake cewa ai ya isa addu'a tare da bin Allah in dai akwai bin Allah to ya isa a sa a amshi addu'a sai ke cewa kamar yanda manda yake sa a cikin abinci Mm, kaga aka sa abinci ko da abinci wannan bai daɗi ba daga an sa manda yake ya ɗaya ya ɗaya rawa to haka ita ma addu'a in dai akwai albiru akwai bin Allah akwai bin Allah akwai biyayya ga da'a ga Allah to wannan ya isa ma shi kadai ya sa a amsa addu'a na'am ba sai mutum ya wannan ba Mm,
yau shi mutum sanin ko na'am
malam yake cewa faslu wannan wani fasli ne addu'a silahul mu'min malam ibnu qayyim yake cewa addu'a ta kawo mu'mini ne malam yake cewa wa du'a min anfa'il adwiyati wa huwa aduwwul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idha nazala وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض ما لا يكي تيوى الدعاء تكون مؤمنين كما إن حديث يقول نعم الدعاء شيء تكون مؤمنين Mm, mumini ba shi da wani takobi da zai je yayi yaƙi da shi ya ci nasara to kamar adda addu'a kamar ta ma yi takobi na his ta yi takobi wani zahiri in muka liƙa za mu ga duk a, da ake cewa a, ra- yaƙi da manzana sarwa da sabon shi suka yi za mu ga akwai tasirin addu'a dan da aka zo yaƙin obi ne ko yaƙin badar manzana yana addu'a har sai da bayan shi ya waɗe yana addu'a yana addu'a yana cewa ya Allah wannan jama'at in ta hal in ta halaka Na'am.
to ba a bauta maka ba a bayan ƙasa saboda su ne wanda suka yi imani Mhm.
a abubakar yake cewa ya ishe ka yadda kake ma ubangijin ka magiya ya ishe ka Mm.
Allah ya ya ya- Allah subhanahu wataala anan ya amsa mishi sannan kuma za mu gani in ma aka yi wani abu sai Allah subhanahu wataala ya nuna a tasirin wannan addu'a ne Allah zai ce wa manzo Allah wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama ba kai bane kai jiwa lokacin da kai jiwa Allah ne ya jiwa Na'am.
kaga sadar da jiwon zuwa ya shiga idansu Mm.
to Allah ne Mm.
kaga tasirin addu'a kenan kenan wannan shine silafal mu'min shine takobi na mu'mini malaka ta waddu'a min anfa'il addu'i al-adwiyyah Mm.
malaka cewa addu'a ita ce mafi amfanin duk wani magani ba wani magani a da ya kai addu'a to duka addu'a ita ce maganin a da ake cewa mafi amfani na wasu duk wasu maganinnika Na'am.
malaka ta sannan shi addu'a aduwul bala'i makiyi ne da bala'i na da bala'i da addu'a da bala'i ba a ba a ya kace ba a ga Ba a mace jama.
ita to in dai ta same shi tana musar da shi shi ko ba wa ba bala'i ba ba abin da yake tsoro kamar addu'a malaki cewa saboda shi addu'a yudafi'uhu yana iya bala'i yana tunkuɗe shi wa yu'aliju sannan yana warkar da shi wa yamna'u nuzulahu sannan addu'a yana hana bala'i ya sauko kamar yadda zamu gani a hadisi yana hana yana hana addu'a ya sauko a manzalaka kamar yadda ke cewa addu'a yanfa'u ma nazala wa yin malamin addu'a yana amfani ga abin da ya sauko da abin da bai sauko ba abin da bai sauko ba addu'a yana maida shi addu'a yana maida shi kawai Allah subhanahu wataala yayi niyyar wani abu dalilin addu'a mutum shine suke cewa wani suke cewa kaddara a wannan ko Na ga wani littafi.
eh kaddarar da Allah subhanahu wataala take zawwa wadda Allah wadda addara addara ne da ake cewa wadda take tare da mutum Mm.
ba wadda ta mutu kauniya ba wadda aka kaddara tare da mutum Mm.
a abu Allah ne subhanahu wataala ya kaddara maka wannan abu amma ta dalilin addu'a ka Allah zai iya canza maka wannan abu Mm.
tunda nawa babu abin da ya zama Allah Allah yake cewa a me yake cewa eh, wallahu menene yamullahu ma yasha wa yamullahu ma yasha wa yuthbit Allah yana goge abin da ya ga dama sanai ta mutu da abin da ya ga dama ya ali saboda wa inda mu umar kitab saboda dawil mahfuzun auyan shi Na'am.
malai ke cewa a wa yanfa'u wa yamna'u nuzulahu wa yanfa'u addu'a yana hana bala'i ya sauko Na'am.
sannan kuma yana ɗage shi ma idan ya sauko Mhm.
aw yukhaffifuhu idan nazala ko kuma ya sa shi yayi sa- yayi sauki Na'am.
idan bala'in ya sauko Na'am.
yake cewa huwa silahul mu'min Mm.
addu'a kuma shi ne takon mu'min Mm.
mu kalla mu gani istal imam al-bukhari Na'am.
tare da mahaifin shi imam al-bukhari da aka aye shi baya gani ko a ce cuta ta same shi ta rashin gani da yana gani kawai ya makamci to a lokacin nan baya gani kwata kwata Mm.
amma mahaifin shi ta tashi da addu'a baddare ban rana baddare ban rana baddare ban rana kawai ta dukuba akan addu'a sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan to ka gani tasirin addu'a ke ta yi yaƙini kuma ta yarda sai da Allah ya nuna ma ɗanta wannan idan nashi to kaga addu'a kenan ya ɗage wani bala'i ne sauka ga mutum Allah ya.
malam yace a, kama rawal hakim fi sahihi min hadisi ali bin abi talib kamar yadda imamu hakim ya rawaito a cikin littafin shi a sahih ko al-madad al-ilasi ko kuma yana nihin a al-mustadrak kenan in mustadrak ne ba a ce mishi as-sahih Na'am.
a kamar yadda ya rawaito a cikin al-mustadrak Mm.
a daga hadisin ali bin abi talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a silahul mu'min addu'a ta kuma mu'mini Na'am.
sannan kuma addu'a imaduddin shine gimshiki na addini sannan kuma wa nuru samawati wal ard addu'a kuma shine haske na sammai da ƙasa addu'a ibada ne kamar da kamar da hadisi ke hukunta addu'a ko ibada sannan ma Allah wani waje yake faɗi in ba dan addu'a kuma ni ma Allah zai zai kalle ku Allah bai kula ba da ku qul ma ya'abu bi qul ma ya'abu bikum rabbi laula du'a kuma Allah ma yana yana wanda yake yin addu'a Allah yana hushi gare shi ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili Na'am.
Allah ce ku roƙe ni in amsa muku wanda ya girman kai ya ki roƙona to wannan kuma da sanin sa shi zan baya suna yana kaskantacce to da kawo kenan Allah yana so a roƙe shi Allah baya so a roƙe shi Allah ya tsarka eh malai yake cewa wa yahuyu yanzu da malai ba malai yake cewa wa wa lahu ma'al bala'i fala wa lahu ma'al bala'i thalath maqamati addu'a tare da bala'i yana da yana da wasu matsayi guda uku yana da wasu muqami guda uku shine malai anan zai faɗe shi malai yace na farko matsayi na farko an yakuna aqwa min al bala'i fa yadfa'u wannan addu'a ya zamanto ya fi ƙarfin wannan bala'in da ya sauko ba lokacin da kuma sai ije wannan bala idan ba sai zaman to yana shi kuma wannan ba komai yake kawo sai wanda yake da alfun addu'a alfun addu'a da kuma tasiri wajen yin addu'a da kuma nacewa kan addu'a ai manzo Allah yana hudi mana a cikin hadisi ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da kai cikin cikin yalwa lokacin da dinkan bayani zo maka dinkan komai kana ta addu'a kana ta alkhairin ka kana ta neman tsari to a lokacin nan karfin wannan addu'a ta ka zai sa daga wannan bala'in ya zo ya koma saboda dama ka yi kwanci kwanci da adda ka aiki mala ya ce an ya kuna aqwa min al bala'i amma wannan adda wannan adda ya zama ya yi wannan bala'i kauri ya ishe wannan bala'i aw ya kuna ad'afu min al bala'i fa yuqaw fa yuqawwa alayhi al bala ko ya zama to wannan addu'a yana da rauni shine mafi rauni daga wannan bala'i ba lokacin nan kuma sai bala'i ya samu rinjaye akan wannan adda shine sai ya samu ƙarfi akan wannan addu'a fa yusawu bihi al abd sai wannan bala'i ya samu bawa walakin sai mala ya ce sai dai ƙadu yi khaffifuhu za a iya wannan addu'al zai iya sa wannan bala'in ya yi sauƙi dalilin wannan adda wa in kana da ifa ko da adda ya zama to ne rauni ne kaga dai anan abin da malaki su nuna maka addu'a dai yana yayi tasiri sawan addu'a mai ƙarfi ne ko mai ƙarfi sai yayi tasiri sai dai kawai a samu in bashi da ƙarfi to ba zai yi tasirin addu'a mai ƙarfi ba kamar yanzu wanda kawai shi sai bala'i ya zo mutu kwana zai zai zai shiga hankalin shi ya dauko zafin shi zo masallaci ko wani abu irin wannan to kaga ba ɗaya bane da wanda shi kullum a cikin abin yake to shi wannan abin zai zai zo mishi da sauki tunda ne shi Allah alƙawli ne in dai ka alƙawli shi zai amsa ba to amma yanzu muka dauka ko a hankalce ba ka zama to misali da wanda yau a ce wani mai gida ne gare ku wannan maginan daga gare ku akwai ɗaya daga cikin ku shi kullum kullum sai ya zo ya gaida wannan maginan nan kai ko bai he bayan wata wata ko kuma can sai ka wani wani al'amarin kama ya zo maka ko za a yi zakka ko bukatar ka ta zo maka to kaga shi yanzu wannan zauwa gaida gaida mai gida yake ko akwai ko babu ko an bashi ko ba a bashi ba gobe sai ya zo jibi sai ya zo gata sai ya zo kai kuma sai bukatar zuka kaga zai yiwa ka zama tuɗe da wanda shi wannan shi wanga na daban ne shi wanga to kaga shi daga abin samu ya zo to shi za a fara ka kayan ma a nemo ka to haka al'amari yake da wanda shi kullum yana wajen Allah subhanahu wataala kullum yana nan yana kowal Allah yana roƙo yana roƙo ba dai bane wanda zai zama to shi wanda sai bukata tunda bayin ma dauya sai bai sa wajen Allah subhanahu wataala malai ke cewa as-salisu matsayi na uku mun ji na tsayi na matsayi na biyu ko matsayi na uku malai yace an yi taqawama wa yamna kullu wahidin minhum wa sahibihi malai yace si muqawama shine a samu a samu muqawama kenan a samu kokori yana da eh shine ko ne yana da ƙarfi addu'a da ƙarfi bala'i da ƙarfi sai ke cewa fa wa yamna kullu minhum wa sahibihi kowanne sai ya hada ɗaya daga cikin su addu'a ya hana bala'i ya abku akan wanda aka dama bala'i sannan shi ma bala'i ya hana addu'a ya yi tasiri a kan shi to kaga a ƙarshe dai shi ma a wannan hali kaga addu'a a yadda ka cewa bala'i bai yi tasiri ba na'am to amma wannan ko ana nuna ƙarfin addu'a ƙarfin ƙarfin addu'a da ƙarfin bala'i Na'am.
kaga za su iya zama a martaba ɗaya wajen ƙarfi Mm.
to amma duk da wannan suka zama a ma- a a martaba ɗaya wajen ɗauke su ne za su je su kayi su same ka Kaga ka samu wannan kariya kana can kana to malam ibnu al-qayyim Mm.
a wannan ya yi nuni a kan da ake cewa eh, matsayi wanda addu'a yake ko bala'i yake da tare da ko addu'a yake da tare da addu'a Da, na'am.
in ma ya zama to addu'a ya fi ƙarfin wannan bala'in Mm.
ya yi tafi ya ije wannan bala'in ko kuma ya zama to addu'a yana da rauni bala'in ya yi ƙarfin shi na'am amma bala'in wannan bayan ya samu bawa to zai iya samun sauki dalilin wannan addu'a ko da addu'a ya zama to mai rauni ne ko kuma ya zama to bala'i yana da ƙarfi addu'a yana da ƙarfi a lokacin da a samu mukawa a tsakanin su مالك وقدره الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبني حذو من قدر manzo Allah sun a wannan hadisi na Aisha manzo Allah ke cewa eh eh da ake cewa la yubni hadarun min qadar shine kiyaya ka kiyayi wani abu to baya wadatar da ke daga kaddara abin da Allah ya kaddara yanda kai yanda kai yanda kai to wannan abu sai ya zo ya- ya same ka a kamar yadda wani fita ita kaddara kashi kan biyu kashi kashi biyu ce ko da an kaddara mutum ba yanda za a yi wannan abu sai ya same shi a ko da kuma an kaddara mata ita wannan wanda aka kaddara ta adda yana iya tasiri a kanta ka za ta same ka amma dalilin wannan addu'a ta ka wannan abu ya kisa ka ga wannan shi ma Allah ya kaddara amma kuma dalilin wannan addu'a ne Allah subhanahu wa ta'ala ya canza wannan kaddara malik ke cewa eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa والدعاء ينفع ga hadisin da muke kawo da Na'am.
والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل addu'a yana amfani ga abun da ya sabka da ma abun da bai sabka ba wa Na'am.
innal bala'a la yanzilu fa yalqahu du'a fa yata'ala jani ila yawm qiyamah yake cewa bala'i zai sabko idan bala'i ya sabko addu'a zai hadu da su a addu'a zai hadu da shi wannan bala'i fa yata'ala jani za su je su yi ta kokuri tsakanin su ko su yi ta magance junansu ila yawm qiyamah har zuwa tashi al-qiyama kaga dai shi abin da ake kenan a nan ƙarshe dai addu'a wannan a, ko a ce wannan bala'in bai samu ba shi wannan bala'in addu'a bala'i ya san ko amma adda zai je ya haɗu da shi Yi ya ta ma- kwamba- ya baye ya magance shi ta magance junansu ko su yi ta muƙawama tsakanin su malakita wa fihi aidan hallu a cikin wannan akwai hadisin ibn umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil fa alaikum iba fa alaikum ibadullahi bid-du'a manzo Allah yake cewa addu'a yana amfani ga abin da ya sauka ga ma abin da ya sauka ba sai ke cewa ya ku bayin Allah na lazanta mu bi addu'a manzo Allah yake yi hadisi wa fihi aidan hakanan hadisi ya zo a cikin wannan mana daga hadisin tauban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yaghtu al-qadara illa ad-du'a Na'am.
babu abin da yake mai da kaddara abin da Allah kawai ya rubuta shi wannan abin sai ya faru to ba abin da yake mai da shi sai addu'a wala yazidu fil umri illa al-birra ba abin da yake karawa mutum kwanaki kamar biyayya aikin kirki wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi-dhanbi yusibu ba ba za ki cewa lalle ɗayan ku ko a ce wani mutum ko lalle mutum ana haramta mishi arziki dalilin wani zunubi da ya same shi wannan a hadisin yana nuni akan wani wannan za mu ga cewa a sabo yana tasiri wajen hana wani abu da mutum yake yi haka ya tabbatar kamar ta jirgin mata tabbatar kuma ko da ilimi ko da ilimi malamai sun ce sabo yana hana mutum yawan gane karatu yawan gane yawan gane karatu baiti shahararre wanda ake danganta shi zuwa ga a, abu hanifa wasu na cewa a ba na abu hanifa bane ba to in ma dai na waye baitin yana cewa shakautu ila wakili su hifzi fa'allimni ila tarkil ma'asi wa innal ilma nurun wa nurun la ilaha illa li as yake cewa na na kai jaji wajen wakilu ya wajen falla gane karatu in nayi harda tana saukin zubewa sai ce to kamar yin sabo yace saboda shi ilimi haske ne shi kuma haske ba a bada shi ga mai yin sabo kaga wanda hatta a bangaren ilimi in aka zo to wanda ya zama yana sawa ma Allah wannan ilimin baya samu sannan kuma arziki ma Allah yana hana bawa wannan arziki ba dole sai kuɗi ba da abin da yake suna arziki wani arziki lahiya wani abu to Allah yana hana bawa saboda sabo sannan shi kuma saban hannu kuma sababi ne na sauko da hukuma da azabobi da balawi na Allah subhanahu wataala tunda duk abin da za samu mutane to dalilin sabo ne dalilin abubuwan da suke aikatawa ne Allah ya ce wani zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas saboda saboda saboda abin da mutane suka zama suna aikatawa ko da kafin da Allah ya ce musu wani ala kulubihim kalla bala raba ala kulubihim Allah ce biyati ma ka ne su saboda abin da suka zanto suna aikatawa na zunubi to wannan a takaice dai malam yana nuni a cikin wannan fasali shine ɗaukin addu'a addu'a ya zama to shine takobin mumini abin da yake so ya ce kenan kaga bai kamata a samu mumini babu takobi ba ba bai kamata a samu mumini babu addu'a ba tunda shi bashi da wani abun yaƙi kamar kamar kamar addu'a kamar in ka ɗauka kalli ko a yi addu'ar da aka ce aka yi ta yi a wannan yar waƙe da ta hawaru a garin nan ko a ce a wannan Nijar ɗin addu'ar da aka je aka yi ta yi ta kunutu duk da akwai abubuwa a cikin ta amma dai da aka tsaya ya aga tasirin kaga abubuwan duk abubuwan da ake tunani da tasa tsohon da mutane da waye da aka duka abin yanzu ya kusa shiru ko mizu da sauki al'amuran suka zo suka yi da ana ganin ma ba aka yi ba labari aka yi labari to wannan ƙarfin addu'a to ka gani to ina ma a ce addu'a da aka zo aka yi ta saboda Allah wa ran wata manuwa ba ko kuma addu'a da tun tun dama a kanta ake ba a san gaba da kanta to ka ga kenan wannan zai nuna a bai kamata musulmi musulmi ya zama to ya zamna ba baya addu'a ba ko da a ce komi yana cikin wadata ko da ba shi da wata bukata to addu'a ita guzuri ce guzuri ce ta abin da zai je ya zo shi insha Allah kenan sai mu dakata a nan a abin da wata kadari Allah ya mulada na da kuma su Allah ya mulada ba mu samu subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam